أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا muna cikin fassarar wannan ayar har yanzu cewa Allah ya ce ma manzo Allah sallallahu Yahuda sun zo suna tambayar ka ruhi wanda jiki ke rayuwa da shi kai musu bayanin ya yake kullahum Allah ya ce ka ce musu ar-ruhu shi dai ruhi min amri rabbi yana daga lamarin ubangiji na sane shi ma'ana ba wanda ya san shi in ba Allah ba ba abin da aka ba kukan ku yahuda na ilimi sai abu dan kankane a ciki ne shehu radiyallahu anhu yake bayanin cewa shi ruhi yana daga alamul amri dama halitta biyu ce alamul khalqi da alamul amri to alamul khalqi shine wanda ake iya gani alamul amri ko ba iya ganin shi sai dai sanin shi na wurin Allah subhanahu wataala yace alamul khalq shine abun da ya bayyana shine abun da Allah ya halitta daga wani abu na asali shi ko alamul amri shine abun da yake boye ko kace gaibi abun da Allah ya fara ba daga wani abu ba shine alamul amri to daga nan aka samu alamul arwahi ya ce shi alamul khalqi wal amr kana ya ce alamul gaibi wa shahada ko alamul duniya wal akhira ko alamul hissi wal ma'ana ko ko al-zahir wal batin ko ko al-khalqu wal amr ya ce duka waɗannan sunaye ne ma'anar su iri guda abin da ya bambanta shine harufa ya ce ya zo ga hadisi mazala ya ce awwalu ma khalaqallahu ruhi farkon abin da Allah ya halitta shi ne ruhina ce haza huwa sahihu wannan shi ne ingatattan magana a wani ma a wuje da hullahu farkon abin da Allah ya samar huwa ruhu muhammadin shi ne ruhi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa minhu daga ruhin manzo Allah ne aujada jami'a ma aujada Allah ya samar da duk abin da ya samar ga hadisi ya zo laulaka in ji hadisi kudusi Allah ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan ka ba ma halaktu shay'an da ban halicci komi ba ya ce halaktuka min ajali na halicce ka danni wa halaktu halka min ajalika na halicci halitta dan kai shine mai waka ke cewa Allah ya yi ka dan shi ya mu dan darajar muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne wani wawa ya ce wai wa ma halakatul jinna wal insa illa li ya'buduni ya zaka ce an yi halitta dan annabi muhammadu sallallahu ga ayar qur'ani illa li ya'buduni sai bayyana da jahilci shi bai ma san inda aka nufa ba bai san maganar da aka yi ba wa hadisu kuma an samu hadisi da manzo Allah ya ce ana minallahi ni na samu daga Allah wal mu'minuna minni mu'mine sun samu daga gare ni Holan Mushi Ibrahim radiyallahu ta'ala ne ce haza adabun wannan ladabi ne daga mazan Allah zuwa ga Allah walakin sai dai almu'minuna wa ghayruhum kulluhum minhu sallallahu alaihi wasallam mu'mine da wanda ba su ba dukkan su sun samu ne daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ورد في أحاديث أسماء أسماء كلها تعني هذا الروح ga hadisai da dama an samu sunaye daban-daban amma dukan suna nuhin da wannan ruhi na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna cewa a wani hadisi awwalu ma khalaqahu Allahu alqalamu farkon abin da Allah ya halitta shine alqalami haka ya zo ran littafin at-tirmizi kuma abu dawud da ahmad duk sun rawaito shi daga ubatun ibn samit ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce farko abin da Allah halitta shine alƙalami sai ya ce mashi rubuta rubuta abin da za a yi da abin da an kai tun daga farko har zuwa ƙarshe to sai ya ta rubutu ya ta rubutu ya rubuta duk abin da zai gudana tun daga lokacin har abada kuma haka yake to alƙalamin nan nan an ce mishi alƙalami amma dai wa huwa ruhu shine ruhin maza Allah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma khalaqahu Allah a wani hadisi yace farko abinda Allah halitta aljauharatu shine jauhara ad-durratul bayda in kaji ana magana ad-durratul bayda ana nuhin ruhin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi ya ce awwalu ma khalaqallahu malaku kurubiya mala'ikan kurubin ko nau'in wannan alam to su ne farko abin da Allah ya halitta to malaku karubin din nan mazan Allah ne ruhin shi sallallahu alaihi wasallam wani kuma ya ce awwalu ma khalaqallahu al'aqal farko abin da Allah ya halitta shine hankali al'aƙalun nan shi ne ruhu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wato dai da kaji an ce farko abin da Allah ya halitta ko da me aka ambace shi ana nufin ruhin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne kuntu kan zallam urab fa habauta an urafa fa khalaqatu khalaqan min nuri fa ta'arrabtu ilayhi fa bi arifuni to shine wannan awwalu ma khalaqa Allah ruhu muhammadin sallallahu alaihi wasallam shehu ya ce kullu hadha arju ila hadha ruh duka waɗannan sunaye suna koma zuwa ga ruhi allazi huwa ruhu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine ruhin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa min ruhi muhammadin daga ruhi annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam awjada allahu kullama awjada Allah ya samar da dukkan abin da ya samar Ƙala Allah ya faɗa fi haƙƙi Adam cikin haƙƙi Adam ya ce, Ni khaliqun basharan min ɗin, ni zan halicci mutum daga ƙasa kwaɓaɓɓa, bai za san waitu ina daidaita halitta ta wani faktu fihi min ruhi na busa mishi ruhi na, to ruhi na ruhin Ubangiji, huwa ruhu Muhammadu shine ruhi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. kaga da gare shi ne aka samu annabi adamu wa ƙala fi haƙƙina muku cikin haƙƙi musa ya ce na annahu khalaqa adama ya halicci adam min sulalatin min din daga ƙasa kwababba wa auladu ya halicci 'ya'yan shi min nutfatin daga mani thumma sawwahu sai daidaita adamu wadda faka fihin ruha ya busa ruhi na annabi muhammadu a cikin shi sallallahu alaihi wasallam waladu adam ‘ya'yan adamu lamma khuliqu da aka halicce su min nutfatin daga mani to na faka fihim ruha muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai allah ya busa masu hasken annabi muhammadu na ruhin shi sallallahu alaihi wasallam ko nufika fihi ruhu muhammadin ce lamma khuliqu nufikha fihim ruhu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qala ya fada fi haqqi isa cikin haqqi annabi isa yace wa nafakhana fiha aw wa nafakhana fihi min ruhina ita maryam wa isa sai jibril ya bayyana gare ta basharar sauya sai ya busa mata ruhin ubangiji to ruhin nan to shi ne ruhu muhammadin ruhin manzon allah ne sallallahu alaihi wasallam hadha alladhi nafakha fi maryam wannan ruhin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine abin da jibrila ya busa ba maryam fa auja da isa sai samar da isa alaihi salatu wassalam wa huwa ruhul ladhi nufikha fi jibril shi kanshi jibril hasken ruhin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine aka busa mashi shi yasa har ya zamo da rayuwa falihaza saboda haka al'ashiya'u kulluha abubuwa ga baki ɗaya ko al'ashiya'u kullan don abubuwa waje da an samar da su ne bi nuri muhammadin da hasken annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ruhu muhammadin ruhin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama amrun ba halitta ba ne al'amari ne laisa min al-khalqi bai cikin halitta inna ma huwa min alamil amri shina daga alamul amri abinda yake gaibi ne Allah kai ɗai ya san menene shi falamma kana ruhu muhammadin sallallahu alaihi wasallam to da ruhin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zamo huwa allazi nufikha fi adam shine aka busa cikin adamu hatta waje da adam har aka samu adamu ba don ruhin da aka samu shi da annabi muhammadu ba sallallahu da ba a samun shi adamu din to ashe kaga hasken nan shi a adamu kuma hasken nan ka ce shi ne asalin adamu duk ɗaya ne in ka ce shi ne asali ne ka hange yanzu kenan ga adamu ya samu to in ka ce kuma shi ne adamu ai ruhin nan shi ai shi inda ba ruhin nan da babu shi to tunna da haske ne wannan da aka busa ma annabi adamu shi yasa an ka samu adamu to wa uban mutum wanda ya samar da shi wa ya samar da adamu ruhin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga kenan shi ya uban adamu ba adamu a uba ne ba a wajen ruhi amma a wajen jiki dan dan adamu ne a wajen ruhi uban adamu ne kuntu nabiyan arifan bi nubuwati wa adam bainal ma'i wa din fa adamu kaga adamu abul bashir sha'uban mutane wa muhammadu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama abul arwa shine uban rayuka duka har ruhin adamu manzo Allah shine uban shine asalin shi wa ilaihi yushiru hadisu gare shi ne hadisi ne yake nuna adam faman dunahu tahta liwa'i yawmal qiyamati adamu da wanda ba shi ba duka suna ƙarƙashin tuta ta gobe ƙiyama wasu ila'anin ruh an tambayi manzo Allah maganar ruhi sallallahu alaihi wasallam faƙala ya ce manzilatu minal mala'ikati masauki ko matsayin ruhi ga mala'iku kamar zilatul mala'ika minal jinni wal insi kamar matsayin mala'iku ne a wajen aljannu da mutane almala'ikatu yuhiduna bil jinni wal insi mala'iku suna kewaye da aljannu da mutane wa ruhun lazi huwa ruhu muhammadin sallallahu alaihi wasallam haka za bin nisbati ilil mala'ika ruhi wanda muke magana wanda shi ne ruhi annabi muhammadu sallallahu alaihi haka yake shi ma kewaye yake da mala'iku yau mai ƙumin ruhu wal mala'ikatu lokaci ko ranar da ruhi zai tsayu wal mala'ika da mala'iku kaga kenan yana kewaye da mala'iku waɗanda ake kewaye da aljannu da mutane tanazzalul mala'ikatu war ruhu mala'iku da ruhu suna sauka a daren lailatul qadari sayati fi suratul qadari cikakken bayani zai zo a suratul qadari zalikan ruhu shi an ruhin nan alamun wata halitta ce muhidun bil mala'ika wadda ake waye da mala'iku kama annal mala'ika tuhidu bina kama yadda yake mala'iku suna kewaye da mu to wannan ruhi da muke magana fa wa huwa al-haqiqatul muhammadiyya shine haqiqa ta muhammadiyya wadda da gare ta ne aka samu komi har da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan da aka haifa a makka ya yi hijira zuwa madina ya yaƙin badar da uhudu to shi ma ya samu ne daga wannan haƙiƙa muhammadiyya in baka gane ba ba musu za ka yi ba sai ka tambayi wanda sun ka sani a yi maka bayani ya za a ce muhammadu ruhu muhammadin shine asalin adamu kuma a ce annabi muhammadu da aka aiko sulaslama shi ya samu daga alhaƙiƙa muhammadiyya in kai tambaya sai a maka bayani in kana da rabo ka gane abin rabo ne wa yasalunaka anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi Allah ya ce suna tambaye kan maganar ruhi ce musu ba ku iya gane abin da an ruhi saboda ruhi al'amari ne na Allah Allah da ya san shi ko yanzu naka ruhi na aro in an ce sai ka yi bayanin yadda yake ba da za ka yi bayanin yadda ruhinka yake kuma har ma ka haƙura ba ka ma binciken shi wai mi an rai sai dai ka ji mutuna cewa to mutum na wasa da rayuwa ta ai dole in kare raina to a za ka kare ranka abin da baka san inda yake ba to ka haƙura ba ka ma bincike balle binciken ruhu muhammadin sallam balle binciken allah kawai dai ka imani lamma kana hadha ruhu huwa aslul mawjudati yayin da wannan ruhi ya zama shine asalin halitta in kuma ka ɗauki huwa takidi ce lamma kana hadha ruhu huwa sai ka ce asalal mawjudat kenan huwa ya zama takidi sai ka yi ma asala ya zama labarin kana lamma kana hadha ruhu huwa asalal mawjudati wa hadha ruhu shi kuma wannan ruhi da yake shine asalin halitta duka shi ruhu ya zama min hadaratillahi tabaraka wa ta'ala ya samu ne daga hadara ta Allah tabaraka wa ta'ala lihaza tajidu insana ruhahu wa nafsuhu fi harbin da'iman dan haka da nafsu da ruhu da aka cusa suka zama su an mutum shi nafsu ya koma ga jiki wanda an kai da ƙasa shi kuma ruhu dama haske ne kamar na mala'iku to kuma an swaƙa su an ce su zauna kurun kada wani ya cuci wani to sai ya zama suna cikin hada madawwami shi nafsu jiki abin da ya kaso ya koma ga asali ne ƙasa sai dai a tafki a lalace da ka ci kakwai sai hamba sai idon ka su lumsashe sai bacci sai a kwanta shi ko ruhi yana ƙoƙarin shauƙi zuwa ga halaran mala'iku halaran tsarki ya koma inda ya to don shi ba abin da ya kaso illa Allah subhanahu wa ta'ala, ita kuma nafsu da jiki ba abin da suka so illa lalacewa da komawa ƙasa, da haka wannan ya ja, wannan ya jawo ƙasa, wannan ya ja sama wannan ya jawo ƙasa, duk wanda ya rinjaye wani to shi zai zama shi ka mulki shi ake bi. Annafsu, ita annafsu albadanu jiki. aljasadu shi jiki min hada turab daga wannan ƙasa aka gina shi aka ɗebo shi wala yuhibbu illa rujua ilaihi ba abun da ya kaso illa ya koma ga ƙasa asali ne ka ko tsayuwa da kana tsaye sai ka dan sai ka dan zanna ko ka dan tsugunna daga nan sai ka kai zandi sosai ka bi kawa ya an baka kwanta za ka kai kwana to jiki kenan shi kuma ruhi haka yake so ne a ta sallah a ta ibada ko ba ajin komi a zanna a ta tunane na Allah subhanahu wata'ala saboda yana shauƙi inda ya turan halar Allah subhanahu wata'ala wala yuhibbu bai san komi illa rujuwa ilai wa ruhu shi ko ruhi min tilkal hadratil muqaddasa ya samu ne daga halaran nan mai tsarki ta Allah subhanahu wata'ala wala yuridu illa ruju'a ilaiha baya son komi sai komawa zuwa ga asali ne zuwa ga halara Allah mai tsarki fa ya tahara ba ne sai su dinga yaƙi da'iban dawame idan galabar ruhu ala nafsi in ruhi ya rinjaye nafsu ya rinjaye jiki raja al'abdu sai bawa ya kuma ila hadratin maulahu tabaraka wa ta'ala zuwa ga halara Allah tabaraka wa ta'ala ko me yake ruhi ne rai ne na tare da Allah ba shi rabuwa da Allah ba ka suke na saba mu Allah wai za galabatin nafsu raja asfala safili yanko jiki ya rinjaye ruhi shine nafsu to sai ya koma mafi kaskasta mafi kaskasta kaskastaci wal insanu fihi ruhani to shi kan shi ruhi mutum na da ruhi guda biyu ruhun hayawani wa ruhun insani akwai ruhi na dabba akwai ruhi na mutuntaka hazar ruhul insani wannan ruhi na mutuntaka bihi ta mayyaza ibnu adam an gairi min hayawanat da shine dan adam shine mutum ya bambanta da abin da ba shi ba cikin dabbobi qultu lakum fi tafsir cikin tafsiri da ya wuce na ce muku fi tafsir cikin tafsirin wannan aya cewa mauta ya ba'asuhumullah a wannan aya na ce muku innal jasad bila ruhin mayyita shi jiki in babu ruhi ciki ne ya zama matacce sai a ɗauki jikin nan tun bai lalace ba a je a yi gina a ruhi waje sadun bi ruhin wala akalin majanunun to ka samu ruhi ya shiga cikin jiki to amma kuma shi ruhin bai tare da hankali to ya zamo mahaukaci wai za ka na bihi akalun wale fi ma'arifa in aka samu ga jiki ga ruhi ga hankali amma babu ma'arifa cikin hankalin nan haza aqalun da'i'un wannan hankali ya zama tozartacce lam yuntafa bihi ba za a amfani da shi ba komi kaifin hankali in ba sanin Allah cikin shi to gwamma dabba da shi ba abin da za a yi da shi wai za kana ma'arifatun idan ku akwai ma'arifa hasalal murad abun nuhi ya samu ga jiki ga ruhi ga hankali ga sanin Allah sai a samu kamala takunul ma'rifa ma'rifa sai ta kaga ta zamo kenan ruhan lil aqali ita an ruhin hankali wal aqalu shi kuma hankali ruhan lil ruhi ya zamo shi an ruhin ruhin ka na mutuntaka war ruhu ruhan lil jasadi shi kuma ruhi wannan shine ruhi ga jiki fala hadha to akan wannan al'insanu inda ruhun hayawaniyun wa ruhun insaniyun kenan mutum na da ruhi na dabbantaka yana da kuma ruhi na mutuntaka in shi ita kulta in kuma kaso ka ce yana da nafsun wa ruhun akwai nafsu akwai ruhu tare da shi tajid alfarka bainahuma fi ayatul zumar kana samun bambanci tsakanin nafsu da ruhu a ayatul zumari da yace Allahu ya tawaffal anfusa hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha Allah yana karɓar rayuka lokacin mutuwarta wadda bata mutu ba ku sai a karɓe ta cikin kwana sai a karɓi ruhi guda sai a bar ruhi guda al-insanu fihi nafsani mutum na da rai biyu nafsun idza tuwfiyat mata al-insan nafsu guda da ta mutu mutum ya mutu wa nafsu idza tuwfiyat namal insan lam yamut nafsu guda ko in ta mutu to sai mutum ya bacci amma ba mutuwa zai ba zai tashi Allahu ya tawaffal anfusa hina mautaha Allah shi ka karɓar rai lokacin mutuwarta hadha ar-ruhul haqiqi to wannan wanda in ya mutu Allah ya karɓi rai za a mutu ne to shine ruhi na haƙiƙa wallati lam tamut can da ya ce wadda ko bata mutu ba ya tawaffa aidan sai Allah karɓi ranta fi manamiha lokacin baccinta fal insanu mutum ruhuhu bihi ya tanaffas wa ya taharrak ruhin shi da shi yaka numfashi da shi yaka motsi ya tanaffas wa ya taharrak ma dama fihi ruhu za ga yana numfashi yana motsin da akwai ruhi ciki ne wa nafsuhu biha yumayyizu wa yudriku yakunu lahu hissun rai ne wanda yake tantance abubuwa da shi kuma yana riska abubuwa da shi to shi ne wanda motsi yake zamowa da shi da shi zai yi motsi da shi zai ji da shi zai iya magana da shi zai iya komi fali haza saboda haka nan idza nama in yi bacci matat nafsuhu allati hiya ruhul hayawani da ya yi bacci sai ruhi ne wanda yake shi ne na dabbantaka ta yi zamuwa ta mai rai to sai haga ya in yi bacci to wannan ruhin ya mutu na'am in ta mutu fayabka sai ya wanzu muta harrikan shina motsi wa huwa na'imin yana bacci waya buka amma zai wanzu muta nafisan shina numfashi wa huwa na'imin yana bacci li'annar ruhal haƙiƙiya maujudu saboda ruhi na hakika yana nan wancan na alhaiwani shine ya mutu kuma kaga zai dawo shi ko wancan in an karabu ya mutu bai dawowa sai da tashin kiyama shi ma ba mutuwa ya kai ba komawa ya kai wurin ubangiji subhanahu wataala in ya in ya rabu da jiki bai lalace ba sai ya cikin mala'iku har ya kai illiyina in ya lalace kuma sai ya ƙasa har ya kai can asfalar safilina wai za ka zalla hadar ruha in Allah ya karbi wannan ruhi bi an amatahu shine ya kashe shi ya raba shi da jiki ya buka jiki sai wanzu la harakata lahu bai da motsi wala nafasa ba numfashi wala hissa ba jin komi wala a ba komi saboda mi mata ya mutu almautu mauta ne mutuwa iri biyu ce mautun huwa naumu faqat akwai mutuwar da yake bacci ne kawai wa mautun huwa almautul haqiqi akwai mutuwa wadda an mutuwa ta gaske ta ƙarshe shine wanda in ya rabu da jiki bai dawa sai gobe kiyama idza suliba hadarul hayawani in aka cire mashi wannan ruhi na hayawani yakunu na'iman sai ya zama mai bacci wa idza suliba ruhul haqiqi yakunu mayitan amma in an cire mashi ruhi na haqiqa to ya koma matacce shi jiki kenan qulin ruhu ce musu ar-ruhu min amri rabbi al'amarin ubangiji na ne wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ba a baku komai ba daga ilimi ba sai abu dan kadan wala in shi na lanazhaban nabil ladhi awhayna ilayka thumma la tajidu laka bihi alaina wakila an dawo magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cha wala in shi na da mun so lanazhabanna da mun tafi billazi auhayna ilayka da abinda muka aiko maka na wahayi alqur'an shine qur'ani bi anna huwahu min as-sudur wal masahib sai mu shahe shi ga kirazza da kuma cikin takaddu summa la tajidu sannan baka samun wakila wani wakili laka gare ka bihi da qur'ani alaina gare mu ba za ka samu wanda zai hana mu yi haka dan ba ko kuma wanda zai kiyaye maka alkur'ani illa rahmatan min rabbika inna fadlahu kana alayka kabira illa lakin sai dai abu kainahu mun wazar da shi ay alkur'an mun wazar da qur'ani rahmatan min rabbika dan rahama daga ubangijinka inna fadlahu fadla Allah kana ya zamo kabiran alayka mai girma gare ka haisu anzalahu alayka sanda ya saukar da ƙur'ani gare ka wa ɗakal makamal mahmuda kuma ya baka makami abin yabo da godiya ga kowa shine ran tashin kiyama mukamin ceto wa gaira zalika ya baka abin da ba haka ba kullai in ijtama'at al-insu wal jinnu ala an yatu bi mithli hadha al-qur'ani la yatu bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira Ƙulce masu la'in ji ta ma'atil insu wal jinnu in dukkan mutane da aljannu sun ka haɗu ala an ya tubi mithli hadal qur'ani akan su zo da irin wannan qur'ani fil fasahati wal balagati a cikin fasaha da balaga la ya tuna bi mislihi ba su iya zuwa da kamashi walau kana ba'dhum ko da sashi su ya zamo zahiran libadin mataimaki ga sashi ai mu'inan mai taimako ne nazala wannan aya ta sauka raddan ala qaulihim raddi ga zancen kafirai suka ce a to qur'ani wani wuya gare shi launa sha'u la qulna misla hadha ai da mun so mu ma da mun faɗi kamar alqur'ani a ba mu ga dama bane amma sun yadda a yaƙi a kashe su a kwashe 'ya'yansu da matansu a bautat duk wai ba su ga damar yin magana bane ne alƙur'ani ƙur'ani mu'jizun mu'jiza ne shine mai gajiyar da halitta ga baki ɗaya wai ijazuhu ijazin shi gajiyar da halitta ce ba su iya zuwa da kamatai fi fasahatihi wa balagatihi yana cikin fasaha shi da balagashi ajazal arab larabawa sun kasa an yatu bi misli hadal qur'an da kama wannan qur'ani fil fasahati wal balagati a cikin fasaha da balaga ka kusan balarabe yan ka ɗauko abu gashi ka ce kan misali a ɗauko dinari ka ce mashi in ya yabe shi za ka ba shi shi yana yi maka baiti dubu na yabon shi da faɗin abubuwan da aka dai masu unguwanni in ya yi ka ba shi sai ka sake ɗauko wani dinari ka ce in ka zarge shi ka aibanta shi na baka shi kuma sai ya baiti dubu na zargi da aibanta wannan dinari kun babu ƙarya ko guda ciki saboda fasaha da balaga to amma duk da haka aka ce ku yi ƙur'ani ko da sura goma kai ko da sura guda ku yi in kun yi to kun yi gaskiya kun ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ai ba mu ga dama bane da mun ga dama da mun to Allah ya ce to in kun ce shi ya Qur'ani ai balarabe ne irin ku kuma ku zo ku yi sun ka kasa amma wai wai ba su ga dama ba a ijazi ne wanda yake duk halitta ba za su iya kamar Qur'ani ba kana alimin ulama Amurka akwai wani malami daga malaman ƙasar amerika yu'aridu haza shi yana musun wannan magana cewa ƙur'ani mu'jiza ne ba mai iya yin shi ya kulu yana cewa almuslimu na ya taƙiduna su musulmi suna yi da annal ƙur'ana mu'jiz ƙur'ani mu'jiza ne mai gajiyar da halitta la ya ƙadiru ahadun an ya ce bi mithlil ƙur'an wai ga ganin musulmi ba wanda zai iya yi ya zo da kama alkur'ani hal ƙalu haza haƙƙan indahum am ƙalu faƙat ta'assuba lidinihim shi ne ka tambaya wani abokin shi shin wai wannan magana kukuru suka faɗin ta shin gaskiya ne sun yarda da haka ko kuwa ta'assubi ne ta'assubi mutum ya rike abu ya san ba gaskiya bane amma dan dai ta'assubanci sai ya rike wannan gigigi qala lahu wahidun sai wani abokin shi ya ce na'am alkur'anu mu'jiz a haka yake qur'ani mu'jiza ne ba mai iya yin kamashi qala lahu yace kaifa taqulu alkur'anu mu'jiz ya zaka ce alkur'ani mu'jiza ne ba mai iya yin shi ana fil fasati wal balagati kaza wa anta kaza yace kai ka san ni ko wane ne wurin fasaha da balaga ni akkaza ni akkaza ni akkaza da haka yin ƙur'ani ba aiki ba ne garan wa an ta kaza kai ma na san ka ba ƙyalle kake borin fasaha da balaga ko kai kaso kana a yin ƙur'ani wa kana ya durusu ma'ahun nahawa wal arbiyata wa kulla shay shi ba american nan ya zama yana karatun nahawu da larabci ilimin arbiya da komi da komi tare da wannan bawan Allah ya ce ka sani na san ka irin fasaha da balaga da Allah ya bamu ko kai ko ni ko irin kowa mana yin ƙur'ani ƙala lahu na'am ya ce to to naji naji kasa an ce inda ba ƙasa aka gaddama kokuwa ya ce to naji ta'ala zo la'allana nasma'u shay'an mithla alqur'an tunda ya san Allah ya ce ba iya to ba iyawa to madai ya ce mai baka ya ce to zo ni da kai yanzu mai haɗin gwiwa mu yi alqur'ani la'alla ni da ke za mu iya wani abu na alƙur'ani ko mai kama da ƙur'ani ya ce mu hara mu gani kaga jahannama ita jahannamu hazihi khalqun azimun halitta ce mai girma min azami ma khalaqallahu tabaraka wa ta'ala tana daga mafi girman abin da Allah ya halitta ga baki daya saboda girmanta lokacin taron tashin kiyama Allah zai ce aje a zo da jahannama to in aka je aka ce mata Allah na kiranki subhanallah sai tsoro ya kama ta sai ta koma kamar dan kwaikwayon kare amma duk da haka ba zuwa za ta yi ba cikin girma da arziki don tsoron to mi ta ma Allah mi Allah zai mata ta koma kamar kwaikwayon kare amma sai an sa mata sarƙa dubu saba'in sannan kowace sarƙa sai an ba mala'ika dubu saba'in ya rika suka kokuwa kawo ta wurin mahashar ya isa a gane girman jahannama sai a ce wannan menene a buga shi kamar ɗan kwaikwayon kare amma ya buwayi mala'ika dubu saba'in so dubu saba'in sai a ce jahannama ce aka ce mata Allah na kira to zuwan da take duk da take riƙen nan saboda ubangiji ya ce kin gani ga halitta na halicce su na hore sun ƙibina sun zo duniya sun yi son zuciya to wannan abu sai ta yunƙura ta ta zuwa ta haɗa mutane gaba ɗaya sai a ce mata ke ko ba daidai ba ne akwai masoya annabi muhammadu ciki sallallahu alaihi wasallam to wannan arzikin masu imani da a ciki albarka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine aka rike ta tana zabura ta watsar da su su ko ba su kamo ta har sai tukun an cire muminai tukun sannan sai a bata dama ta koma wurinta sai a ɗauka a kai mata cikin girma da arziki Allah ya kiyaye mu to yace jahannama wata halitta ce daga mafi girman abin da Allah tabaraka ta'ala ya halitta hayya nasib jahannam fi sa'atiha wa azmatiha ce zo ni da kai mu yi kokari mu sifanta jahannama wurin yalwata da girmanta mu haɗu wata magana wadda za a fahimci girman jahannama da yalwata da irin abin da take ciki wata kusa faƙalar amurki sai ba amerika ya ce na'am bari in fara yawwa a rubuta jahannama khalqun khalaqahu Allah min azamil makhluqati tasau kaza wa kaza wa kaza yace to yayi yace ito amma dai bari ka gani ko ana iya cewa jahannam azimun kaza wa kaza yace a to wanga ma dai bai yi ba ya ko bai kawo wata yace bai yi ba shi da kai ne ya ko bai kawo wata ya tsaye tagumi ya tunani ya hudu wata shi da kai ne ya ce ba ta yi ba ja bi kasiri min ibarat sai ya zo da ibarori da yawa ko wacce shi da kai ne ce ai ba ta yi ba ƙala lahu sai abokin magana shi to yanzu mu aje magana fasaha kada balagarka unzur ma ƙala lahu tabaraka wa ta'ala zo ka dibi maganar da Allah ya kan siffanta jahannama ce yawma yaqulu li jahannama halim talati wataƙula halimin mazid kaga hojin dina halimin mazid sai a kwaso halitta a kwaso a kwaso a zuba mata Allah ce kin cika ce halimin mazid sai a koma a kwaso a kwaso a kwaso a zuba a zuba a loda Allah ce kin cika ta ce halimin mazid ya koma ya kwaso halimin sai ya ɗauki ƙawata ya aza sai ta ƙaƙaƙaƙ ci Allah na cika na cika na cika za ta wawace ga baki ɗaya sai ya ce o to lalle ƙwar'ani ma'ujis ba mai iya wa magana don cewa kawai ta kudu halimin mazid ya gwada maka wata halitta ce mai mugun ban tsoro da hirgita kuma Allah ɗaya sa iyakan girmanta da bala'inta tunda an zo an zuba an zuba tana da halmin mazidin halmin mazidin halmin mazidin duk abin da za a zuba halmin mazidin yanzu ko wuta da ka kyarsa ta son ta kai ta kona abin da a sama ta kona duniya duk gaba daya in dai ka batta karan ashana sai ya kona duniya ga baki daya to haka sai a zo a yi mata dubara a kakkange a kakkange sai a kunna sai a kawo kwano a zuba a zuba mai ko ruwa a kawo nama tana ƙoƙarin ta ƙone ruwan ta ƙone naman ta ƙone kwanan ta hito da yanin sai a maza maza a ɗoke sai a ɗoko ruwa a kashe ta to haka halmin mazidin kenan har abada wuta ta ba ta ƙoshi halmin mazid halmin mazid na ce to me kace ba irin wannan ibara wurin nuna girma da ban tsoro da hirgita na ita jahannama ƙala sai ba amerika ya ce in sadakatun alƙur'anu mu'ujis ya ce gaskiya kun yi gaskiya ƙur'ani mai gajiyar da halitta ne ba mai iya zuwa da ƙur'ani in ba Allah ba la ya ƙadiru ahadun an yi ƙaribar ƙur'an ba wani mutum wanda zai iya kusa ma da alƙur'ani ba ma ya ƙur'ani ko irin shi ba abaru kulla ibadatin wa ma ƙarabu halimin mazidin fakat ya ce duk ibadar da za a duniya shi ma balarabin taya shi ya yi sai ya ce to ko ko mu ce kaza ya ba shi ta wannan bai yi ba bari dai a ce kaza ce awan su da kashi ya biye mishi ya ce duka ibara sun yi amma ba su kusanci ma'ana halmin mazi da mafakat Allah ya ce la ya tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira halitta ba su zuwa da kamar qur'ani ko da sashen su ya zama mataimaki ga sashi tahadda awwalan da harko ya kalubalanci larabawa bil qur'ani kullihi da su zo da qur'ani dukka baki daya suka ce ai qur'ani kai kai abunka yace to ai da sauki balarabe ne irin ku kuma laraba ne irin shi ku zo da qur'ani naku sai mu tabbatar da cewa ba ni na aiko shi ba sun ka kasa wa thaniya karo na biyu yace bi ashri suwarin su kawo sura goma a bas saura sun ka kasa wa salisan na uku bi suratin min mithlihi su kawo sura irin shi ko irin ka ba qul huwallahu ahad ko inna dana ko tabbata aya dai ko a a take ko aya guda su kawo wa ajazu an zalika sun ka kasa wa laqad sarrafna lin nas fi hadha alqur'ani min kulli mathalin fa bi aktharu an-nas illa kufura Allah ya ce wa laqad sarrafna lin nas hakika mun bayyana mun mutane fi hadha alqur'ani wannan qur'ani min kulli masalin kowane irin misali wanda yake ya kamata su fahimta su ba da gaskiya fa aba aksarun nasi sai mafi yawan mutanen makka suka ƙi illa kufura sai dai juhuda lil haqqi musun gaskiya sun ka ba da gaskiya da Allah wa qalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a wa qalu kuma suka ce lan nu'mina laka mu ba za mu imani da kai ba hatta tufajjira lana yanbu'a min al-ardi sai ka bubbuga muna da idanun ruwa daga ƙasa atahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam sun zo wurin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa qalu law suka tufajjil na yambu amin al-ard yanba minhu al-ma ka bubbuga mana da idanun ruwa daga ƙasan mu ta Sahara ya zama ruwa na bubbuga daga ƙasa mu yi gadina mu yi ni'ima mu samu ruwa mu samu dukkan abubuwan jin daɗi na tsirrai da sauransu in ko ba haka nan fito ba ba da gaskiya kaga wani dubara salon a ciki nan أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا koko kai ya zama kana da gona ka shinka da binai da inabi ka bujawo ruwa ka bubbugar da su ka gudanar da su tsakankanin itacen itacen da ke cikin gonar gadinarka shine wasa tsakankaninta khilala tsakankaninta ka bubbugar da ruwa tafjiran bubbugawa aw tusqida sama ko ko in baka iyawa to ka gwabcike sama ta hwado muna kama za'amta kamar yadda kariya alaina gare mu ke safan yanki guda sama ta gwabcike ta hwado ta halaka mu in baka iyawa aw ta tiya billahi wal mala'ikati qabilan ko ka tahi ka taho da Allah da mala'iku jama'a jama'a kabila ay muqabalatan mugansu wa iyanan mu gan su gani na ido fana rahum ka tai ka taho da Allah to kaga wannan magana ce ta kai matuƙa cikin kafirci to amma sai ga ko muna irin wannan magana hausa maka hado ana cewa haka nan hausa maka hado ko ko tai ka taho da Allah kuma mutum musulmi ne wai tai ka taho da Allah ko ko tai ka faɗa ma Allah ko annabi a gida ne sallallahu alaihi wasallama ban zuwa ko aljanna ya karabo duk maganganun na kafirci sai a kula shi ridda ko baka san kaya ba kaya ridda shi awuyarta to kaga dai magana ce ta kafirai kuma su ma sun kore a dakan kahirci kaji inda an ka fara ko kaza ko to karshe dai auta ce billahi wal mala'ikata kabila haga su ma ba su ɗauki Allah na nan tare da su ba ko ka ka taho da Allah to mai cewa ko ka hau sama ka haɗu ya azanan babu Allah to Allah na jin kana ganin ka kuma na cikakken iko akan kace wai a tai a haɗo mishi to sai an haɗa ma Allah ai ba sai an haɗa ma Allah ba yana jin kun ba dan kabuwa ya shi ba kyale ka dai Allah yumhil wa la yuhmil yana jinkirtawa amma bai watsar da abu ya tabbatu ne Allah shi yafe muna aw yakun laka baytun min zukhrufin aw tarqi fi samai ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا أو يكون لك بيت من زخرف كوكو مغنك دجدا نزيناري أو ترقى في السماء بسلم كوكو كسامو tsane ka tattaka ka hau sama ka shige can wurin Allah amma kuma ka sani ko ka ta yi sama ka shige wurin Allah walan numin lurkiyika laura kaita ba mu amince mu hawanka zuwa sama inda Allah yake kaga ashe mai cewa Allah na sama al'arshi ashe ba wani abu da ba ille kawai magana kahirci ce yake da wata ibara daban tunda cewa ka zo da tsane ka hau sama ai kenan sai an tai sama aka iske Allah shehi ka cewa da Allah sama yake yanzu a bamu kashi akan ya sauko an gama bamu kashi in dai sai a kinkimta sannan ya sauko ya zo ya cece mu kamin ya kankamta kayan da yake ɗauke da su ya sauko an gama abin da aka yi to kaga cewa ka hau sama da tsane to ba su kai da ka cewa kai malami ne Allah na can sama al'arshi yana muci kirkirkir wato baka yi mushrikin makka ba suka ce ko ka hau sama da tsane ba mu amince mu hawan da kai yi hatta tunazzila alaina kitaban fihi tasdiquka sai ka saukar mana da littafi daga Allah kuma ciki ne akwai magana gaskata ka a ciki shi allan in ka hausa ba inda ka faɗa mai mun yadda shi rubuto takarda daga ni allah la haula wala quwwata illa billah daga ni allah tabaraka wa ta'ala zuwa ga shaibatu zuwa ga wani in wannan a gama kuma daga ni allah tabaraka wa ta'ala zuwa ga abu jahal ibn hisham ni ku tabbatar da cewa annabi muhammadu dinnan ni na aiko shi manzo na ne kuma kowa sai an mai takarda ba ta wani ba ta isa wani kuma allah ya rubuto sunansu daga ni allah zuwa ga abu jahali ka gaskata annabi muhammadu ni na aiko shi wai sannan allah ya ce subhanallah to halar su wata tsiya ne me suka cikin halitta balle a ce sai allah ya rubuto takarda da gare zuwa ga abu jahali ko shebutu ko wani ya ce sai ka sako da littahi daga Allah kuma ya zama cikin shi akwai gaskata ka na ƙara'uhu kuma mu karanta shi da kanmu ƙalu hadalin rasuli sun haɗu wannan magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙullahum ce masu in ji Allah subhanallahi mamaki ya isa shi tsarki ya tabbata ga Allah ta'ajjubun hal kuntu ka ce masu shin wai ni kun azana zamo ne wani abu ni ba kowa nake ba illa basharar rasulan sai mutum manzo kamar sauran manzanni to haka cewa ni mutum ne sai ce rasulan to kai zama manzon in dai kai ɗaya ke da annabi ya ce Allah ya ce har kuntu illa basharan sai a tsaya nan a to a cika rasulan suna cewa in hitsari banza ne ka za ta yi mu gani kai ka yi kokari ka zamo rasulan to kuma in kana zamuwa rasulan kenan ka bar risala annabi muhammadu kenan ka zamo kafiri duk mai ca manzo Allah mutum ne kamata yi magana ce ta kafirci tunda in dai hakkai mutum ne kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to me kake da qur'ani ne da ya kawo ma me kake da hadisi ne har ka san ingantacce ka san da bai inganta ba kuma maganan nan tashi da sauran labarin shi shi ya abincinka shi ya abin shanka shi ya tufafinka shi ya wurin zamanka shi ya mota shiga dan shi aka mutunta ka cewa kai masanin shari'a ne ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma kun bai da girma gare ka dan ɗaya baka da mutunci ka ce mazan allah ba kowa bane ba kowa bane to kai baka tara maganganun babanka a ta karatu ka ba alkur'ani koko sai ka tara tatsuniyar mahaihiyarka ko mahaihinka ka ce ku aje ƙur'ani ni ma ganawa sannan maganar sallah shi ya kawo maka sallah ka bar tashi kai taka tai ka an so taka kuma Allah nan shi ya ce maka akwai Allah to tunda mutum ne irin kai bai da daraja ka bar nashi Allah ka tai kai naka shi yasa ta rana aka ce mu zo talabijin mai program na harkon tare Ramadan sai na ɗauki maganar malam Nasiru Samrawi sai na ce ai wannan da aka ce za mu taimi program da shi ai ba addinin mu guda ba ba addinin ku guda ce wallahi ba addinin mu guda ba wallahi ni musulmi ne amma Allah mu da nashi ba guda ba ne saboda ni Allah na ko ina akwai shi shi ko nashi Allah sama al'arshi kawai yake kaga kenan ranka ya dade ba Allah guda muka bautawa ba nashi can ɗaya yake nako ko ina akwai shi sannan wanda ya kawo mana musulunci sunansu an Muhammadu Muhammadu an ba Muhammadu guda ba ne nawa muhammadin da ya kawo mani alaihissalatu wasalam ya yi dukkan halitta ga baki ɗaya mai magana ya ce ya hi ne ya hi uwata ya hi ubana ya hi uban wani kowa ne ne to shi ko nashi muhammadu dan agajin nan ma ya hi shi haka ya ce ya ce dan agajin nan ya fi amfani bisa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan zai sauke mun kaya a mota zai dora mun kaya to shi nashi muhammadu ba kowa ba ne ɗan agaji ma ya hishi unhwani ni ko nawa ya hi uwa ta hi ubana da haka ga ba annabin mu guda ba da haka ba addinin mu guda da shi ba yace to Allah malam ka ban magana wannan ce wallahi ya gaskiya ta kenan ba addinin mu guda da shi da haka ban zuwa da shi ga talabijin mu yi magana addini to addini na ko nashi ban san nashi ba bai san nau ba to in zo mu zanna ya hudu suka ga addini na in yi shiru a ce ya ka da ni in ne magana a ce dama malamai faɗa suke da hasada da juna da haka wallahi ban zo an ce amma ka je ka ɗauko kirista ya zo na san da kirista ne ya san na san kirista ne wallahi zan magana da shugaban talabijin aka zo yayye kuma Allah ya jarrabe shi sai ya natsar da ni in zo mu yi kuma wallahi na kiya da aka zo aka canza wani an zo an yi lacca lahiya lo za a gama sai ya shirya wani yayyo tambaya dangane ga Maulana Mushe Ibrahim radiyallahu ta'ala anu sai ya saki jiki zai batanci sai shi manajan talabijin ya maza ya ce a tsunki ittisal din a sa waka yaban Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anu Ali radiyallahu ta'ala to da haka cewa hal kuntu illa basharan ba hujja bace na kare na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hujja bace aya ce rasulan wa ma Muhammadu illa rasulun to da haka nan kai ka zama manzo mana Allah ya kiyaye mu yace subhana rabbi tsarki ya tabbata ga ubangiji na hal kuntu halan na zama wani abu ne ban zama komi ba illa basharan sai mutum rasulan manzo ka sa'irar rusul kamar sauran manzanni walam yakunu ya tuna bi ayatin illa bi idnillah duka annabawa ba su zuwa da aya ta mu'jiza sai da izinin Allah qala lahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallama laysa alayya hadha innama ana laysa alayya hadha ana rasulun faqat أبلغ ما أرسلت به والإتيان بالآيات ليس علي ليس علي شيء من هذا manzo Allah ya ce masu sallallahu alaihi wasallam kawo wata mu'ujiza da wata ayar da ka sa ku wai ku ba da gaskiya ba dole bane gare ni ba aiki na bane ni manzo ne kawai daga Allah ina iya maku da manzancin da an ka aiko ni da shi zuwa da ayoyi da mu'jizozi ba aiki na bane wannan abu ne na Allah in ya so ya kawo mu'jiza sai ya kawo in so kuma wannan tsakanin ku da shi babu ruwana qalu kafirai na makka suka ce atina bi kitabin in kana so mu ba da gaskiya ka samo tsani to ba tsarin da za a taka daga da a tai sama sai ka tahiya shekara 500 ta haske sannan ka cimma sama kuma sai ka ta yi shekara ɗari biyar ta suka yanka wuce kabirin ita sama ka sama ta biyu to wani tsane za a sa wani zai kai har al'arshi har zuwa ina ya ta wurin Allah a so musu takarda wai wasiƙa daga Allah zuwa gare su ka zo muna da littahi wanda Allah ya rubuta tabaraka wa ta'ala misali a ce minallahi tabaraka wa ta'ala ila shaibata ila utubata ila abi jahl ibn hishamin ila fulani ila fulani ba takarda guda ba a kowa a yi mai takarda ta daga Allah kuma kuma jahilai ne ba su iya ko karatun ba fa tun da ƙasar jahilai ce abinda za a rubuta daga Allah ta baraka ta zuwa ga wane inda muhammada haza rasulun min indi eh wannan muhammadu ko gani manzo ne daga ranni na aiko shi a rasulun sallallahu alaihi wasallama ya lahum sai manzo Allah ce musu ana rasulun faqat kaga wato ba ma sai an kawo takidi ba ba sai an tada haƙarƙari ba ana rasulun shikenan ni manzo ne wato wajibi ne ya zama ‘yan hankalinku na gare ku ku gano cewa ni manzo ne na Allah ba sai an ji daɗi ba da kawai ce halkuntu illa basharar rasulan babu wani takidi a ciki ce ana rasulun faqat الرسول ليس عليه إلا أن يبلغ الرسالة فقط ba wani aiki da ya wajaba ga manzo illa ya yi da manzanci kawai wa ma baki ala Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da ya saura ko a bada gaskiya ko ka a bayar wannan ga Allah yake laysa alayka hudahum ko wallahu yamna'uhu min al-itiyar bi hadhihi al-ayati ilmuhu ta'ala bi annahum la yu'minun to me yasa Allah bai kawo mu'jiza ba tunda yana iya kawowa shine ba abin da ya hana Allah ya kawo illa sanin Allah ta'ala cewa ko an kawo mu'jiza ba za su ba da gaskiya ba wa idza lam yu'minu yuhlakun kuma in sun ki ba da gaskiya za a halaka su wa idza uhliku lam yatimma amru muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko wa idza halaku in suka halaka ko aka halaka su kenan lamarin annabi muhammadu bai cika ba sallallahu alaihi wasallam to son ya cika shi yasa sai an ka ce to ayar ba a kawowa da haka dan sai an ga dama ko ba a ga dama ba alhamdulillah muna godiya ga waɗanda ke ɗaukar nauyin sa tafsirin mu a kafafen watsa labarai rediyo talabijin da kuma social media suna nan da yawa alhamdulillahi ga sunan da nta da al'umma da mai sunan sabon nan? eh tun da bulowa da kuma sauransu waɗanda ke ɗaukar irin su nazir da sauran wane ne wannan guda? abdullahi da, da abdullahi ambato da gamji tv da ina da allah saka da alkhairi shugaba alhaji dauda lawan dare ya ɗauki nauyin nta da kuma wannan sabuwar midiya wanda eh tanda blowers yanzu aka turo su ya ɗauki nauyi har guda biyu shi dauda lawan dare allah saka mishi da alkhairi haka kuma alhaji nuru isa rara shi ma ya ci gaba da ɗaukar nauyin sa shi a fm radio haka shugaban shugaban internal revenue ya ci gaba da ɗaukar nauyin sa shi a gamji tv allah ya saka musu da alkhairi wannan saƙon daga al-mu'assasa al-balarabiya ta hidima ga zawai shehu muhammadu balarabe gusau sunayen waɗanda suka ba da gudunmawa azumi na wannan shekara kashi na farko akwai alkali mansur sha'aban shugaba ya ba da taimakon dubu ishirin dr nuru ya ba da dubu ishirin hadi ibrahim khalifa dubu goma muniru malam usman dubu goma da yabu lawali gumba dubu biyar hafiz lawan zurmi dubu biyar bashiru ahmad maradun dubu uku nuruddin abdullahi galadima dubu ishirin naziru suleiman dubu goma hassan ismail ɗakin injin dubu biyu saminu dalhatu dubu goma dr nuru aliyu jafar dubu talatin naziru malam sani shemori dubu hamsin sanusi abdulrahman dubu goma khalifa murtala tukur na shugaba dubu biyu kamalu tukur, tukur saktari dubu goma alarama ibrahim ibrahim dubu biyar sa'idu ya uma da dubu uku ibrahim dr atiku dubu uku da yabu zakiru dubu biyu fatahu aminu mai blouse dubu biyar da yabu ibrahim dubu biyar bashiru sani umar shemori dubu goma yasir muhammad dubu biyar ahmadu malam sani shemori a madadin ibrahim na alhaji habibu shehu muhammad balarabe allah ya ji kanshi amin dubu biyar abdulmalik abdullahi dubu goma hafizu hadi shehu ali mai kanti dubu biyar mustapha aminu abin zaɓi dubu biyar ibrahim Uh, abdulrahman ibrahim dubu biyar alhaji attahiru ahmad dubu ɗari rabiu dalhatu dubu goma bashir kabiru ahmad dubu goma alhaji habibu shehu muhammad balarabe dubu ɗari biyu ban ji kabbara ba yawwa a gani ga ga alhaji ɗahiru ya ba da dubu ɗari habibu dubu ɗari biyu ya haga akon goma ana ci da almajirai adamu dr atiku da shi da abokinsa adamu dubu biyar abokinsa dubu goma sha biyar dubu ishirin kenan abdulsalami shaban dubu biyar baba nasiru shehu balarabe dubu goma modibo malam aminu marafa dubu arba'in jimla dubu ɗari shida da tamanin gudunmuwar da ba kuɗi ba alhaji lawali sa'adu mai taya gas duram ɗaya alhaji sani ibrahim baffa biredi 250 kullum kullum kuma ana iya raba shi ga mutum uku duk kuma husanci sun samu abinci a hukumar kula da makarantun alkur'ani karkashin dr atikusho balarabe shinkafa da gero shinkafa buhu biyar gero buhu shidda na farko an ba da su buhu wannan goma sha biyar wannan sha biyar to amma da yake ba gida guda da almajirai ba don haka ba za a ce a tule sunan ba kawai sauran gidajen malamai ana ɗan diba gwargwado inda za a ba da buhu guda ko buhu biyu ko rabi da rabi a dai samu duk almajirai su samu to amma a nan cikin nan mu'assasa an ba su buhu goma biyar shinkafa shidda sha ɗaya kenan sha na gero kuma in dai an canye su za mu ƙara wasu kamar su in ba an canye za mu ƙara kamar su insha Allah amma gwamna ne ya ba Alhaji Bello Mutawalli shi ya ba da shi ba ni na saye su ba gaskiya a to ai gaskiya ya daɗi mala abubakar abi ya ba da kunu bokiti uku kullun kullun kuma bokitin hau babba ba ɗan ƙarami ba ka san bokiti suna tara alhaji sanusi bala sarkin dawaki mai tuta abinci take away ɗari da goma sha uku kullun wato na abincin mutum ɗari da goma sha kullun kuma ko ba azumi ba yana ci da almajiranmu da kuma wasu ɗalibai wasu wurare Allah saka da alkhairi Allah ramma sani ayuba saƙo kunu bokiti uku shi ma kullun ne ko alhaji ɗahirun hasiya ya ba da gas duram ɗaya a yau ɗin nan al'umma tv shi sakataren gwamnati shi yake ɗaukar nauyin sa shi tafsirinmu dawa kuma jamadalla haka kuma a magana ba da sadaka tufafi ko kyautar tufafi akwai waɗanda yake ya kamata a ce an haɗu sunayensu irin shi shi to amma akwai tuhayin na bayawa tun yau ma a baya ko an fara an sa to wanda zai iya bayawa akwai shi shugaba malam alkali mansur da baba nasiru da dai sauransu ba rahar da malam abi ya an sa an kace da su malam ashabu ko to madalla Allah ubangiji ya saka da alkhairi Allah ya ƙara hore muna Allah ubangiji ya ƙara mu shehi karama da shi da mataimakanai waɗanda suka tahi da waɗanda an bakin ƙofa da Allah Ubangiji ya saka wa shahida assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh
jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da ya tsananta Allah ya biya mana bukatunmu na duniya lahira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya mu waɗanda ake yantawa cikinsa domin albarkar manzon Allah da shehu Fatiha da salatul Fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء